إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ci gaba da karatun da muke cikin babu wannan babu fadlul ju'i wa khushunatul 'aish wal iktisadi 'ala al-qalil min al-ma'kuli wal mashrubi wal malbus وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات har yanzu ba mu bar wannan babi ba duk da cewa hadisin wannan guda biyu kusan su ne ƙarshen babi hadisin anas da malik da hallo hadisin shi ne ruwaya ce ta ƙarshe sati da ya gabata mun karanci hadisin jabir da abdullah wanda ya ba da kista yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka kasance a cikin yanayi na kumci rishin al'amuran da ya kai ga yunwa ta dame su har dai da ƙarshe Jabir Abdullah ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kuma muka ga yanda mu'jiza da albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana da abinci kadan wanda sai da ya wadatar da kowa kowa sai da ya goshi za mu tashi kan hadisin anas hadisi na a wannan bugu na 521 قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, Abu Talha ya ce wa matar shi Ummu Sulaim, Kad sami'tu sauta Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ya ce, Na ji muryar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam da'ifa, muryar shi tana da rauni, a arifu fihin jo, na san da cewa na tare da yunwa. ba haka nan ne mutum duk lokacin da bukata ta jiki ta samu za ka ga rauni ya shiga yanayi zai canza ba hali inda ke min shai kina da wani abu na abinci wannan na nuna mana karamcin sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam kuma da bibita da lura da yanayin da ake ciki na rayuwa kuma a kawo mutum agaji faƙalar sai ta ce na'am muna da abinci fa'akharajat akrasan min sha'iri ummi sulaim sai ta fitar da wasu akras na sha'iri na kamar biredi na sha'iri an ce mai akras domin an ɗanki an kewaye shi haka sai zama to kamar ƙursu shams gudan rana nan biredi wanda yake a kewaye sun ma akhazat khimaran laha un muslim ta ɗauki mayahinta falaffatin alkhubusa bi ba'dihi sai ta laulaye wannan biredi da shashin mayahinta thumma dassatu ta ta saube sannan sai ta bubbuga shi ƙarƙashin tufata kinan shin huda tufa shi zan shi ta bubbuga shi waraddatni bi ba'dihi sai ta bani sauran wannan biredi ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai ta aika ni wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi fa zahabtu bihi sai na tahi da shi sauran abincin nan wajadtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid na samu manzala sallallahu alaihi wasallam iya zamna a masallaci wa ma'ahu nas wa ma'ahu nas tare da shi akwai sahabban shi sallallahu alaihi wasallam fa qumtu alaihi sai na tsaya wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala li rasulullah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi sai ce min arsalaka abu talha abu talha shi ya aiko ka fa qultu na'am sai na ce eh faƙala at-ta'am abinci ne fa qultu na'am nace abinci ne وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi cewa sahabbai umu ku taso dama ana jira ana jira babu abinci mun ga kuma yanda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cike da ahlus suffa mutanen da ba su da kowa ba su da gida ba su da iyalai anan suke ci suke sha na abin da ya zo na zakka da kyauta da manzala sallallahu alaihi wasallama ake mishi yake aika musu haka kuma muka ga a hadisin Jabir dan abu kadan manzala sallallahu alaihi wasallama mutanen Khandaq gaba ɗayan su yace ku zo mu tafi anan ma haka manzala sallallahu alaihi wasallama yace asabai kumu ku tashi fantalaqu sai suka taho suka taso wantalaqtu baina aidihim ni kuma sai na shiga ni ma na shiga gaban su hatta ji'tu aba talha fa akhbartuhu sai na zo wa abu talha babana baban mijin mahaifiyata ummu sulaim na bashi labari ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da tawagar shi suna taho فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال وند سيدايين الله da amincin suka tabbata a gare a gare shi sai ce mu arsala nam nam faqala abu faqala abu talha sai abu talha yace ya ummu sulaim ya ke mahaifiyar sulaim kad jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo tare da mutane walaysa indana ma nut'imuhum kuma ba mu da abin da zamu ciyar da dukkan wannan mutane dan abin da ke gare mu abin da zai isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne fa qalat ummu sulaim sai ta ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne mafi sani nan akwai mas'ala aqdiyya shine duk abin da yake da alaka da shari'a ka ce Allah wa rasuluhu a'lam babu lai amma abin da yake alaka da gaibi to ba wanda ya san gaibi sai Allah kamar yadda Allah madaukake ya faɗi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da Allah ya tsinka ya mishi ya bashi labari na gaibi to a wannan matsayi kuma game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaibi bane ba domin an sanar da shi قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة سيتاشي أسيدي قمد مزعل صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مزعل صلى الله عليه وسلم شد أبو طلحة سك فسكنتو جدا حتى دخل سيد سك شقا جدا أبو طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya cewa sahabbai ya cewa um muslim halummi ma indaki ya um muslim ki kawo abin da ke wajenki na abinci ya ke um muslim fa atat bi zalika al khubz sai ta zo da wannan biredi wanda ta dandaka shi fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kawo wannan biredi fa futta sai ya karere ya shi wa asarat alaihi um sulaim ukkatan fa adamatu um sulaim sai ta matsa dungule ukka wani salka ce karama wadda ake zuba mai ko dunguli a cikinta sai ta ɗauko ta ta matsa a kan wannan biredi tandu na da irin na da nam sai ta matsa kuma fa'adamatu sai ta ta jujjuya shi ta mummotsa shi kenan cikin biredin wannan ta juya ta motsa sun makala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma sha an yakul Mazala sallallahu Alaihi wasallama cikin wannan abinci ya faɗi abinda Allah maɗaukaki ya so ya faɗi ya faɗi. Kina ya yi addu'a a cikin wannan abinci. Sun makala sannan ya ce, "Izan li asharatu, ka ba mutum goma izini su shigo." Fa'azina lahun, Anas da Malik, radiyallahu anhu sai ya ba ya ce mutum goma da cikin ahli sufa ko sabbai su shigo fa'akalu hatta shabi'u sun masaraju suka ci wannan abinci har sai da suka ƙoshi sannan suka fita sun makala izan li'asharatu iwa mutum goma hallau izini su shigo ba ka ga tsarin musulunci ba ruba gaba ɗaya aka shigo inda gida ne irin mutanen gida na da ba gida bane wanda yake da falfajiya wanda za a zannar da kowa da kowa aka shigo mutum dukansu za su cika gidan ya zama to babu wurin zama amma sai aka kalkasa su mutum goma suka shigo fa'adina lahum fa'akalu hatta shabi'u su ma suka ci sai da suka koshi halo maza sun makaraju sannan suka fita sun makala sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan li asharatin kai wa mutum goma hallau izini فأذن لهم حتى أكلوا القوم كلهم وشبعوا sai da gaba ɗaya mutanen nan suka ci abinci kowa sai da ya koshi wannan kulluhun min babu taukidi ne inda ya so su ji fa'adin lahum hatta akala alqawm wa shabi'u amma saboda min babu ya karfafar da ba wanda bai ci ba abincin da ya koshi idan ce kulluhum gaba ɗaya sai da suka ci suka koshi wal qawmu sab'una rajulan au tamanin ce mutanen nan ku mutum saba'in ne ko tamanin mutafakun alai duba ku ga in ba albarka ba da Allah maɗaukaki sanyawa mazala sallallahu alaihi wasallama da addu'a shi karɓaɓɓa ce da mu'jiza ina ɗan abin da bai kai ya kawo ba ɗan guntattakin biredi da ɗan mai da aka zuba mutum tamanin zai ci ya koshi قال وفي رواية يزوء أتكلمة رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل بسقوشي بمتن قوم وقوم سنة شقا سنة هدا حسي دي كسن شباب ونمتن دي دي سوا دي تكنس فأكل حتى شبع قوايتي سيدي يقوشي ثم هيأها سنما زال صلى الله عليه وسلم da kowa ya koshi sannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ci sannan kuma ya gyaggyara sauran abincin fa idha hiya mithlaha hina akalu sai ga ta koma kamar a lokacin nan za su ci ba abin da ya canza na abincin قال وفي رواية يازو أتشكي وترواية فأكلوا عشرة عشرة قوم قوم سكتي حتى fa'ala zalika bi 80 rajulan sai da aikata da irin wannan tsari mutum 80 thumma akala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika sanan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci bayan wannan wa ahlul bait da sauran mutanen gida Anas da da baban shi mijin mahaifiyar shi Abu Talha da ita Ummu Sulaim wa taraku su'uran kuma suka bar sauran abinci wanda za a ba mutane wannan kalma mun ganta a can baya na'am as-su'ru at-ta'amu alladhi yud'a an-nas ilayhi shine abincin da ake gayyatar mutane ya zuwa shi wa fi riwayatin thumma afdalu ma balagu jiranahu jiranahu sannan suka yi saura abin da ya kai ga makwabta makwabta ma ba a bar su ba sai da aka ba su wannan abinci في رواية يزو أتكون رواية عن أنس دقى أنس دم مالك قال يتي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نازوا من ذا الله وندس إلى يوم الله دعمت سكار تبتا قريش وترانا فوجدته جالسا مع أصحابه sai na sami na same shi sallallahu alaihi wasallama iya zamne tare da sahabban shi waqad asaba batanuhu batanahu bi isabatin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoke cikin shi da dutse abinda za a darma saboda dai ciki ya dan samu nauyi nauyi yanda za a yunkuya a tashi saboda tsananin yunwa fakultu li ba'd ashabihi sina cewa wani daga shashin sahabban shi lima asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam batana dan mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle cikin shi fa qalu min alju ya kulle cikin shi ne dalilin yunwa fa dhahabtu ila abi talha sina tayi wajen abu talha radiyallahu anhu wa huwa zawju ummi sulaim shine kuma mijin أم مسلم بنت ملحان يم ملحان فقلت يا أبتا نتي يا بابانا وانا كيراني wanda akwai nau'i na tausayi kamar yadda Ibrahim alayhis salam ya kirayi mahaifin shi ya abati ya abata bai ce ba ya abi ya mahaifina abad abad qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu bi isabatin yace tabbat na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya darme cikin shi da madarmi saboda yunwa fa sa'altu ba'd ashabi na tambayi wani daga cikin sahabban shi sallallahu alaihi wasallama fa qalu wasu daga cikin sahabban shi sai suka ce min al-ju' ya aikata wannan ne dalilin yunwa fa dakhala abu talha ala ummi sai abu talha ya shiga wajen mahaifiyata ummu sulaim fa qala sai ce hal min shay akwai wani abu na abinci qalat na'am tace akwai indi kisarun min khubz wa tamarat ina da wasu guntattaki na na biredi da dabino da ɗan dabinai na'am qala fa in ja'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu ashba'nahu tace idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kadai ya zo mana shi kadai to mun kusar da shi wannan ya ishe shi ce koshi wa in jaa akharun ma'ahu in kuma wani ya zo tare da shi qalla anhum to abinci zai musu karanci kuma ummu sulaima tana da tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zo shi kadai ba kuma ba tabi'a shi bace bai fifitar da kanshi akan wani bal ma mun ga duk hadisan da suka fice sai sun ci yake ci sallallahu alaihi wasallam وذكر تمام الحديث سنة أبجيج كماكين وانا حديث قال المؤلف رحمه الله باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير الضرورة بابي wanda yake bayanin kana'a kana'a shine hakuri da dangana da abin da Allah madaukaki ya ba mutum na arziki ko mun kankana shi ya yarda da wannan arzikin shi ne wal'afaf da kame kai kai zamantun mutum ya saki kanshi ko ina iya wulakantar da kanshi iya roƙe-roƙe kame kai abu ne wanda yake da matsayi a musulunci wani kitisad da tattali fil ma'ishata a cikin rayuwa ka a yi almubazzaranci a cikinta wal infaqi kuma da ciyaswa wa zammin su'al da zargin roƙo min ghairi daruratin ba tare da larura ba qala allah ta'ala allah madaukaki na cewa wama min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha babu wata halitta wata dabba wadda take doran ƙasa face sai allah madaukaki arzikinta na wajen allah madaukaki kuma ana cewa dabba duk abin da yake rarrahe ko yake taka ƙasa haka tsuntsaye sun shiga ciki wakala ta'ala Allah madaukaki na cewa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la la yastati'una darban fil ard yahsabuhum aljahilu aghniya min at'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nas ilhafa Allah madaukaki yake cewa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi hakanan akwai haƙƙi ko zakka ko sadaka ga wa'anda aka kange su aka hana su fi sabilillah tahiya domin tafiya saboda ɗaukakar da addinin Allah madaukaki domin ba su da halin tahiya ko kuma mikiya sun kange su la yastati'una darban fil ard ba za su iya bulaguro ba a cikin ka a ƙasa yahsabuhumul jahilu agniya wanda bai san halin su ba iya tamanin su mawadata ne min ta'affufi ba dan komi ba saboda kame kai ba su da komi amma wani ba zai sani ba abun al'amarin su sun maida shi zuwa ga Allah madaukaki ta'rifuhum bisimahum zaman zala sallallahu alaihi wasallama kana sanin su da kamannin su da kaga kaman mabukaci ka san wani iya cikin bukata wani iya cikin damuwa ba sai ya zo ya tambaye ka ba wani taimaka ma la yas'aluna nasa ilhafa bassa matsawa da tambayin mutane bassa matsawa haka wannan na daga cikin tabi'arsu wa qala ta'ala ina wannan aya sai ta karantar da mu da qana'a da kame kai nam wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama na daga cikin mutane wanda Allah madaukaki wa alƙawalin gajiya shiga aljanna mutanen ƙwarai a cikin su allazina idza anfaqu lam yusrifu su ne wanda idan sun tashi ciyar da dukiyarsu amfani da dukiyarsu to ba sa wuce gona da iri ba sa israfi za su yi ne duk abin da za su yi daidai gwalgwado daidai da bukata ba sa wulakantar da dukiyarsu walam ya kuturu kuma hakanan ba sa rowa su takaita a yi kwabro takatiri shi ne mugun kwabro abinda mai gida zai ba mutum goma ya ƙoshi sai ba da daidai abin mutum biyar ko uku ko abin da ya kama da haka kenan tauyewa amsa abin da ya dace kana baina zalika qawama sun kasance tsakanin wannan ne basa almubazzaranci basa qabu kuma mafi alkhairin al'amurra daidai wa daida tsaka tsaka tsakiya wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa khalafa wa khalaq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wa ma khalaqtul jinna wal ins Allah madaukake ce bin halicci ba jinsi na aljani wal ins haka bin halicci ba jinsi na mutum illa liya'budun sai kawai dan su kadaitar da ni da bauta illa liyuwahidun haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa qala ma uridu minhum min rizq ba wana neman arziki daga gare su ba wasu za su arzuta ni ba ni ne mai arzutawa ni ne mai wanda na mallaki komi komi mulki na ne ni nake arzitawa wa ma urida an yut'imun kuma banna so banna nihin su ciyar da ni ni ne mai ciyarwa na'am suratul zariyat ayata 56 da 57 kalwa amma al-ahadith game da hadisai fataqaddama mu'zamuha fil babain as-sabiqain malai yace mafi yawancin sun huce a cikin babi guda biyu wanda suka gabata nam wa tamamun lam wa mimma lam ya taqaddam na daga cikin abinda bai gabatu ba fada manzo sallallahu alaihi wasallam an abi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi kala yace laysal ghina an kathratil abd wadata ba ana nihin yawan tara dukiya ba ba tara dukiya ba shine wadata walakin al ghina ghina nafs sai dai wadata wadata zuci Allah madaukake ba mutum wadata zuci abin da ke gare shi zamanto ya dangana da shi yayi hakuri muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala al ardu bi fathi al ayn wa ra aradu awa ayn fataha da ra fataha huwa al mal shine dukiya na'am wa ana abdullah ibn amr radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abdullah ibn amr wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi college kad aflaha man aslama tabbat ya rabbanta wanda ya musulunta dai mutum musulmi ne to ya samu rabo ya rabbanta wa ruzika kafafan kuma aka arzita shi da a haƙuri da abin da daidai wa daida ba ɗumbin dukiya ba wadda ta za ta huta hankali abin da dai zai ishe shi daidai gwargwado buƙatu zai ishe shi kafafan ko kuma ka ce Allah ya arzita shi da yarda da ɗan kaɗan wa qanna'ahu Allah bima atahu kuma Allah ya wadatar da zuciyar shi da abinda Allah madaukake ya bashi da arziki rawahu muslim imamu muslim ya fitar da shi ina ga sai mu tsaya a nan lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk